بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير ما تطلبه منه فهو طالبه منك
hayar ma tafilin fiyayyen mafificin abin da kake nema minu daga wajen ubangiji نعم ما هو طالبه shine منك abin da shi kuma yake nema minka daga gare ka. abin da kake nema ga ubangiji madaukakin sarki shine istiqama نعم daidaituwa daidaituwa kuma ta zahiri da ta baɗi ita ma wannan abin da shine ubangiji madaukakin sarki yake nema shi ma daga wajen ka cewa ka samu wannan istiqama din istiqama wata ke zahira shine abin da ya shafi islahu islahu zawahir da abin da yake zahiri ka zama ka gyara kaman jawahir kenan kaman gabbanka hannunka ne da sauransu Na.
da abin da yake kin sal awamir ne dai wanda zaka yi da gabbanka amma abin da ya shafi kafarka ka amfani da ita wajen biyayya ta Allah da zuwa wajen masallaci da makamancin irin wannan hannunka ka amfani da shi wajen neman awatar da abin da zaka samu na halal da sauransu duk abin da yake shari'a ce ta zo da shi dai wannan shine islahul jawari akwai abin da ya shafi kuma ya islahul qulub shine wal asrar da zuciya kenan gyara zuciya kuma shine shi kuma abin da ya shafi shi kuma bil hakikati ake iya gyara ta kamar yadda waccan islahul eh, jawa- jawari ana gyara shi ne bi shari'ati to shi kuma wannan ana gyara shi ne shi kuma zuciya ita kuma ana gyara ta ne ita kuma bil hakikati samun ilimi na hakika waɗannan abubuwan su ne abin da ubangiji ya ɗauke zargi ne daga wajenka نعم kamar yadda kai ma kake nema daga wajensa
الحزن على فقدان الطاعة kaga bakin ciki a bisa rashin nan na da'a
مع عدم النهوض ba إليها da rashin kuma zabura ilaha zuwa gare ta
من علامات الاجترار yana daga alamomi na al'ikitirari rudi نعم abin da ake so bawa shine hanyar da zai bi ya samu wannan istiqama din shine ya zama bayan kullum bauta wa ubangiji mai ɗauke sarki da yake sannan kuma yana bakin ciki yana wato nadama a kan irin lokuta da suka huce masa wanda ya kamata a ce ya tsaya ya bauta Allah mai sarki amma bai tsaya ya bauta masa ya da'a ba ya dinga ya dinga bakin ciki akan wannan نعم bakin cikin kuma ya zama ba wai kawai bakin ciki yake yi ba saboda abin ya wuce masa a ya zai yi idrakin sa kuma abin da ya yi to wannan shi ake kira huzun sadiki ne bakin ciki irin na masu gaskiya abu ya wani lokaci ya wuce ka baka nemi ka sami wato ka yi da'a ba ka yi biyayya ta Allah ba yaya kuma kake tunanin gaba za ka yi idrakin sa ko kuma kai wani abu wanda yake zai zama ka yi idrakin wancan abin da ka yi ya zama ya yi kawace نعم to wannan in kai haka shine huzun sadiki نعم amma ka dinga yin bakin ciki cewa alamu ku zana da'a cikin ka rasa da'a din amma kuma baka wani kokarin yaya za ka yi ka idrakin wancan abu to shi a kira hujjul kazibi ma نعم bakin ciki ne wannan na masu ƙarya kawai نعم isa yake bakin ciki a bisa rashin da'a amma ma adamin nuhul ilaiha ba ba kuma tare da rashin zabura baka zabura kuma ka tafi zuwa wannan abun ba wannan min alamatul ikrar shi ai kira wannan yana da cikin alama ta rudi ne wannan نعم shine kuma ikrarin shine hujjul kazibi ne bakin ciki ne na makare نعم ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من ina wani إشارته daga cikin malamai suke cewa wai abin da zan misali wani abu ya same ka wanda yake har mutum a gan shi yana kuka saboda ya rasa abin da yake na baya zakin na baya to ba wai wannan bakin cikin kukan nasa wai zaka rubu da shi ba ba ba shi kukan shine yin kuka ba a'a kai kuka a bisa cewa kai abu ya yi fawati a wajenka ba shine kuka ba a'a a wajenka kai kuka a bisa cewa yaya za ka karci wannan abu shine ma'ana kuka نعم domin yace idan ta kuka ne ka ce ka ruɗa mutum ya yi kuka akan wani abu a ɗayan annabi yusuf a ɗayan uwan annabi yusuf ba zuwa sun suna kuka a wajen mahaifin suna cewa sun wannan ba amma sun aikata abin da suka aikata ne domin da a ce kukan mutum kawai za ka yi amfani da shi a yana sai ka ce wannan kukan kamar yana da wani fa'ida ne نعم to shi ne abin da yake magana نعم shi sa mutum kullum ya dinga tunanin abin da ya rasa in yana bakin ciki to a gan shi kuma yana kokarin ya zai yi da gaske shi نعم to shine bakin ciki na masu gaskiya kenan
ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده واندوائه في شهوده wannan yana son ya gaya maka ma'anar fana'i ce fana'in kuma na hawa-hawa ne akwai نعم fana'i wanda yake na sa'irina akwai fana'i kuma na wasilina wanda su riga sun yi su نعم shi yake arifu masani da Allah ba shi ne wai man iza ashara wanda idan ya ishara wajen da haka zai samu ubangiji a karaba ilaihi mafi kusanci zuwa gare shi min isharar da daga nuna nasa bal arifu bari bal arifu billahi shine man la isharata lahu wanda ba ma nunin gare shi li fana'ihi saboda fana'in sa fi wujudi a cikin samuwarsa wanda wa ihi fi shuhudi da kuma naduwarsa a cikin shuhudi na ubangiji domin shi duk inda aka ce malamai sun bayani cewa akwai abubuwa da ake kira ibaratu akwai isharatu akwai kuma rumuz su halittu sau shi ibaratu shine abinda idan ka zo kayi magana mutane za su fahimta wannan abun kowa da kowa ma zai iya fahimta sai zama ibara kenan akwai abinda za ka zo kai magana sai ahalul fanni ne na wannan abun waɗansu daga ciki za su fahimci da kake da shi kuma wannan shine ishara akwai rumuzu kuma abin da yake idan ka zo ka faɗa idan ba wani wanda yake kusa da kai ba shine kaɗai zai iya gane wannan abu amma kowane suke ahalul fannin ba kowane zai gane wannan abu suna kawo kowane daga cikin hawan hawa ne ashe ishara kenan a dakku ita ce mafi buya daga ibara kamar yadda ramzi shi kuma shine a dakku shi kuma daga ishara kowane daga cikin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi samu sayyidina Abubakar aka ce wata rana ya tambaye shi yace ya sayyidina yace ya Abubakar uridu an adhuka li amr ya sayyidina Abubakar din ya ga masa yace ma huwa ya rasulullah ala huwa zaka da kuma sayyidina Abubakar din sai ya gane ne kuma duk da gashi a cikin sahabbai babu wani wanda ya gane wannan yace ina son kira ka zuwa wani abu sai ce ya rasulullahi menene sai ce shine wannan to ka huwa zaka din nan wato shi kadai ya san wannan abin din mun ba shi din ba wani wanda zai gane to wannan shine ramzi amma akwai abin da zaka bayyana in ka faɗa din a halin fanni idan suka tsaya suke tunani na wannan abin sai ga sun gano me kake wasu daga cikin wanda suke nisa a kuma abin da zaka faɗa ga magar kowa ma zai gane shine ibara kenan waɗannan su ne kaɗan daga cikin bambanci na wannan isharatu da waɗannan abubuwa ya ce mutumin da yake ya san masani ne ga Allah idan ya ishara ga abin da yake abu ne na Allah to daga baya sai ya gane wajiran haƙaɗin sai ya samu ubangijin ma a karɓar ilai gami isharatu ashe ya fi kusanci gare shi da wannan abin da yake yi domin shi duk abin da kace kana nunawa ai akwai bambanci kenan nisa tsakaninka da shi shi sa kake nuna to kaga ashe mutum ai bai kai bai kai mutuka usuli ba kenan tunda har yana iya bambancewa tsakanin abin da yake musharu da kuma musharu idan shi din da kuma abin da yake nuna kaga akwai wani bai nuna akwai wata dan nisa kenan tsakanin da shi to wannan bai cika ki arabi ba wanda idan ya zo malla isharata da ubi wanda shi babu nunin magare shi da fana'i saboda ya riga ya fana'i babu bambanci tsakanin musharun da musharu idan da shi da yake nuni da kuma wanda ake nuna to wannan shine cikakken ari saboda me saboda li fana'ihi fi wujudi yayi fana'i a cikin wujudi na Allah wanda wa ihi ko fi shi ya riga ya nufi kuma a cikin shuhudi na Allah saboda haka ba za ka iya gane bambanci tsakanin mai nunin da kuma wanda aka nuna
ar-raja'u shi raja'i ma qaranahu amalu shine abin da aiki ya zama ya rubanye shi
wa illa idan ba haka ba huwa umniyatu ya zama umniya kenan kawai shi akwai abin da ake kira tamanni da kuma umniya tamanni shi kana gurin abu kuma an ganka kana kokarin ya za ka samu wannan abu in kuɗi kake so kana nema kuma ana ganin kana zuwa kasuwa kullum kana neman wannan abu idan kuma sun ta kake so ga Allah ana ganin kullum kana ta kokarin yin su sallah ne su abubuwa da za su kusanta ka zuwa ga Allah su zikiri ce wani su zai an ga kana yi eh wannan kana kauna kenan kusanta zuwa ga Allah to amma a ce kullum kana kaunar abun kullum cewa kake kuɗi kake zuwa amma kuma kullum kana zaune daren a gida to wannan umniya ke ya tashi ba ta manni nake to haka kusanta ga ubangiji madaukin sarki shi abu ne wanda ake san idan kana so ka yi to sai ka duk wani abu wanda yake yana nisan ta ga Allah sai an ga ka bar shi abubuwan da zai kusanta ga Allah kuma ya zama kullum shi kake aikata wannan shi ai kira raja'i kenan shine ma karana wa amalu idan ko ba haka ba ya zama umniya kenan kawai kawai kana burin za ka wani abu ne amma ba ka samu kullum kana tunanin cewa za ka shiga aljanna za ka samu usuru da horon ayin da waye da waye amma kuma baka bauta Allah ne wannan abin ya zama wani shi sa ma'aruf al-karhi da aka tambaye shi yake faɗa yake cewa neman aljanna ba tare da aiki ba shi kansa wannan zunubi ne ce za ka dinga neman ka shiga aljanna ba tare da kana aikata wani aiki to zunubi ne daga cikin zunubi haka na mutum ya dinga kaunar ceto ba tare da wani sababi ba wannan nau'i ne daga cikin rudi ba wani sababin da kake bi na ka samu cutar na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu na ruɗi haka na mutum ya dinga kaunar rahama ga wanda kuma baya biyayya ga Allah a wannan jahilci ne da kuma wata shi sa lalle idan kana kauna wani abu to kowane abu ne a ganka kana kokarin ya za ka samu wannan abu to shine raja'i akwai raja'i don ba haka ba ya tashi daga wannan ya zama ummiya
matalabul arifina min Allah ta'ala asirku fil as-sidqu fil ubudiyyah abinda ubangiji madaukakin zargi yake nema daga arifina na Allah shine su samu gaskiya a cikin ubudiyya bautar Allah ya zama akwai shirku a ciki wani iyamu bai ko iya rububiyya da kuma tsayawa da haƙƙin nan na rububiyya ko wane ne ko bawa ne kamar yadda ubangiji ke faɗa a cikin wani a ce wannan bawa ne amma bawa nan na mutum biyu ne ai wannan mutanen kowanne daga ciki ba zai samu cikakkiyar bauta daga wajen wannan bawa domin lokacin da watakila wannan yake son zai yi masa wani abu watakila shi ma wancan yana bukata ko kuma an wani abu ya sa shi Allah Allah yake gama saboda wancan ma ya ce zai masa wani abu amma idan ba hanga ne kai kadai ai kaga za ka cewa ka fi samun bauta cikakkiya to abinda ubangiji wanda kin sarki yake so kenan ya zama kai bawan sa ne bawa na hakika ba kana bauta masa ba kuma kana tunanin cewa ai bautan da kake masa zai baka wani abu kana tunanin cewa yalla abin na duniya ne kake tunani ko kuma na lahiran ne ma kake tunani so kake a Allah da kana bauta masa ne sai sa ka aljanna ko kuma a kana bauta masa ne dan zai baka wani abu da kake bukata a duniya to in haka ne ya zama bautar kenan kana bautar akawanu kuma kana bautar kaunu shi kansa muka wuni kai kana bautawa shi Allah kenan kuma kana bautawa kuma wani abu da kake so a duniya ko kuma a lahira shi ko Allah so yake yi ya zama ka zama bawan shi shi sa ya kace al-mukatabu abdul ne ma baki alaihi dirham idan bawa ne ka daura masa kataba yana kama kuɗi duk wata zai dinka kama wani abu idan da zai ce in kace dubu ɗari ko miliyan ɗari zai kawo maka idan duk zai kawo maka duk shoran kuɗin nan ya zama shoran dirham ɗaya tak bai kawo maka kuma akai akai ya kasa kawo to sai koma ba sai kuma wancan kuɗin kaci amma su bi waya abin da muka ce to shi sa bawa su ake kawai ka fazanci Allah kawai da bautar ka to shine ka samu sidqu rububiyyah amma mutukar za ka waje ka hangi wani abu a to kana bauta wancan abin kenan kuma kana bauta Allah wannan shine sidqu kenan bi rububiyyah kuma wani hukuku wani kiyama bi hukuki rububiyyah sai kuma da haƙƙin rububiyya ta ubangiji wa kake bauta Allah kake bauta dan me dan ya tantance a bauta shi za kullum ba na manta mala yakan yi misali ayyuka mun kan Allah Allah ce muka Allah ne ce radiyallahu anhu yakan yi mana misali yakan ce kaman bautar an ce guri a wannan kaman bautar yan wannan kenan yan kasuwa a ran dan kasuwa ne yin je kasuwa ya abin da yake nema me yake nema a riba yake nema ko to ai kaman kai ma kana bauta Allah kana neman wani abu ai kaman kai ma ka zama dan kasuwa kenan kawai ba Allah kake bauta kawai ba kana buƙatar wani abu kuma daga wajen shi ne na ganin mai ba na karatu kuma da sauransu alhamdulillah